أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawon katare da magaram muna roƙon Allah abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar laraba ranar alhamis yau muna ranar alhamis hudu da watan ramadan haka ne ko shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine nawa sha hudu da watan uku shekara ta 2024 miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu muhammad mun tsaya akan aya ta 26 suratul fatahi suratul fatah mun tsaya kan aya ta 26 yake ba mu yi da bayani a kanta ba za mu fara daga kanta kuma muna roƙon allah ya taimake mu akan abin da za mu faɗi. ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon gunta ko mun ɗacinta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta na'am ni Allah ya ce قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
Allah subhanahu wa ta'ala bayan kun san bayanin da ake cikin shi alwashi na bai'atul Ridwan shine muke cikin shi bancin wasu daga cikin wanda aka tafi da su umra tare da annabi sun ki tsayawa su yi mubaya'a da rasulullah sai suka tsere suka ki tsaya su yi mubaya'a to wannan wanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gaya mana cewa ya gaya musu ga wani wata ganima zata zo yanzu a gaban nan ta yakin haibara yakin haibara wannan shi in aka samo ganima wadda take ita ce Allah subhanahu wata'ala ta yi ya hassase wannan ganima ta wanda suka je suka yi mubaya a wannan ne na na na Ridwan ganimar da za a samo a yakin a yakin Haibara domin shi yakin Haibara an yi shi a shekara ta bayan annabi ya komo daga umara kuma wani sahabi yake cewa ba su taɓa cin abinci su ƙoshi ba tun bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi buɗin haibara an samo ganima ganima wadda take ita ce a haibara to Allah sai ya hassace wannan ganimai sai ya ce kawai wannan ganima ta wanda suka yi alwashi da suka yi bai'a na riduwan ɗin wannan tasu ce banda sauran wanda suka tsere kuma banda sauran wanda ba su tafi ba to sai da za a ta yi dama Allah ya ce kar ku tai da su har suka ce hasada ce kake mu rasulullah ko menene har ce suna nema su canza abin da Allah ya faɗi to ba a zuwa da su kuma ba a ba su ya ganimar da aka samu a haibara to Allah subhanahu wata'ala dan ya ƙara jarabtar su ya fuddo kowa ya ga manahucin su ƙarara a huddo bayani da kyau sai Allah ya sake ba su dozin occasion fursa ta biyu a gwada su a gani shin su musulmi ne za su yi nadama ko kuma ba musulmi bane za su ci gaba da manahucin su akan yanda suke Allah ya ce kullil lil mukhalifina ka gaya ma waɗannan wanda suka jinkirta busu je ba yakin khaybara min al a'ra min al busu je ba bai'atul ridwan ka gaya musu to ga fursa ta biyu Allah ya ba su Allah ya ce min al a'rab daga cikin mutanen karkara satudu auna za a yi kiran ku fa za a sake jarabta ku ila ƙaumin zuwa wasu mutane ku yaƙe su ba an ce ba bai aka rudwan kun ki zuwa ku da aka ce za a shiga da yaƙi kun ki yarda kuma an zo haibara an raba ganima banda ku to Allah ya ba ku fursa ta biyu yanzu za a jarabta ku za a ba ku occasion ta biyu a gani kaka za ku ci jarrabawa ko ba za ku ci jarraba ba kullil mukhallafina ga yama waɗanda suka jinkirta wannan min al-a'rab daga mutanen karkara zato da auna ila ƙaumin uli ba'asin shadida sannu za a yi kiran ku zuwa wasu mutane ku yaƙe su amma Allah yake gaya mana wannan mutanen wa yake gaya musu uli ba'asin shadida masu tsananin ƙarfi ne na gaske kun ji wata jarabta ko masu tsananin ƙarfi ne Allah ya ce tuqatilunahum aw yuslimun ku yaƙe su ko su musulunta babu zancen wani abu kawai takobi ko musulunci a yaƙe su ko su musulunta wannan kenan fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana idan har kuka bi wannan jarabtar ta biyu to Allah zai ba ku lada kyaukyawa kenan za a raba ganimar da ibdaku ko kuma su wannan shar'i bi kawai aka sa tuqatilunahum aw yuslimun babu ganima a cikin wannan wa in tatawallau idan ku juya kuka bada baya kama tawallaitum min qablu kama yanda ku juya baya tunda kuka ki zuwa yu'adhibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi sun yi laifi sun sake laifi kuma Allah subhanahu wataala ya sake jarabtar su dan a nuna munahucin su karara to wannan mutanen wanda mutanen wanda Allah ya ce za a yaƙe su masu tsananin ƙarfi za a jarabci wannan manafukai da sauransu in an yi kiransu su wannan mutanen su wane ne wace ƙasa ce wadda har Allah ya ce musu ƙuli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi ne masu tsananin tashin karan hanci ne wanda za a ma wannan mutanen namu jarabta ta biyu da su su wane ne daga cikin malaman tafsiri wasu suna ga wannan mutanen ai mutanen farisa ne mutanen farisa ne haka rawahu ali bin abi talha ya ce ai mutanen faris ne wasu kuma wa ali bin abbas wannan ruwaya ta zo har daga ibn abbas wasu kuma suna ga a'a wannan mutanen wa uli ba asin shadidikin wannan innahum hawazim hawazim ne wannan mutanen hunain kun san yakin hunain da aka yi ko yakin hunain wani dan gari ne dan kankanin hunain musulmi bayan an buɗe makka sai suka yi alfahari suka yi kakaci kamar a ce babban gari mutum dubu goma sha ke da ga musulmi sai aka ce za a je yakin hunain yakin hunain kin kuma yan gari ne yan kaɗan to Allah baya son jiji da kai baya son ka dinga nuna isa da nuna kai ba lahiya ba ne sai suka yi alfahari ga sabbin musulunta ga wanda ba su taɓa zuwa ba yaƙi sai suke ga a yau in dai taro ne a dan hunaini nan da nan zan mu kamo su a hannu a hannu yo aika mun ka ce menene Allah ya ba 'yan hunenin kafuran nasara su ya danya gwada musulmi kamun ka ce menene sai suka shiga cikin wani lambu suka dinga zubo musu mashi kibiya ruwan ruwan ma- eh, lumshin kibiya ake musu lumshi kawai ka inuwa na kibau sai ka ji kana "Hmm, la ilaha illallah ya kai shikenan yayi shahada kamun a ce menene musulmi sun sha da baya sun zabga da gudu Allah ya ce wa daqat alaihimul ardu wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum tun ranar hunain lokacin da yawan ku ya baku al'ajabi sai Allah ya ce fa daqat alaikumul ardu bima rahubat sai kasa ta muku kunci duwa dinta amma daga baya Allah ya ba musulmi nasara suka zo suka kama hunain din suka ragalgaza su suka kama su wasu suka musulunta aka musuluntar da hunain to wasu jama'a suka ce a'a wannan yan hunain kin su ne Allah zai jarabci mutanen da su wasu kuma suka ce a'a banu hanifiya ne nasu musailama bin kazzab banu hanifa banu hanifa mutanen musailama bin Kaz- eh, musailama bin kazzab su ne Allah zai jarabci mutanen da su kun ga anan an samu haɗa wajen biyar ko hudu ruwaya ta malaman tafsiri cewa su wane ne wasu sun ce farisawa ne wasu sun ce masu bautar gumki ne wasu sun ce rumawa ne wasu sun ce mutanen hunaini ne wasu sun ce a mutanen musailamatul kazzab ne duk kowa iya kawo ra'ayin shi malamai suna ba da hujjoji akan wannan to amma haƙiƙanin su wane ne in ka dubi zubin ayai yadda malamai suka kaulin raje za ka ga lalle lalle mutanen musailama ne musailamatul kazzab tunda su musulmi ne suka kafirci hurubun ridda ne yakin ridda ne musulmi ne suka kafirce suka bi musailama da ya zo ce musu shi ma annabi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kusan rayuwa annabi ta kusa karshe aka samu wani mutum sunan shi musailama ya fito ya ce shi ma annabi ne ana mai wahayi ya rubuta wasiƙa zuwa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce min musailamatul rasulullah ya ce daga musailama ma'aikin Allah ila muhammadu rasulullah zuwa muhammadu ma'aikin Allah ya ce mishi a cikin risale yake cewa Allah ya aiko ni kai ma Allah ya aiko ka kowa ya tsare inda yake annabi da ya karanta letter ɗin ya tambayi yan aiken aka ce annabi ne suka ce eh ana mishi wahayi annabi ya ce to da ba dan ba a kashe yan aike ba da daga kanku zan fara annabi ya rubuta mishi wasiƙa ya rubuta min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga muhammadu ma'aikin allah ila musailamatul kazzab zuwa musailama makareci suka je ce aslim taslam ka musulunta kawai ka kubutar da kanka idan ba ka musulunta ba kawai takobi ne tsakaninmu kaga a nan gurin a risalar mata annabi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba'uli ba su shadidin tuqatilunahum aw yuslimun kun ji magana inda take wannan tana daga cikin hujjar da malamai suka rajaha wannan magana tuqatilunahum aw yuslimun saboda wannan yakin babu ganima a cikin shi yakin musailama babu ganima kawai tuqatiluna hum aw yuslimun shine dalilin da malaman tafsiri suka ce lalle lalle yakin musailama shine wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce su shi makareci ne zunzurutun makareci har da ayoyin shi da sura da yake saukowa Allah ya aiko mu suratul fil shi ma ya sauko suratul fil ya filu ma adraka ma subilu laki zailun tawilun wa ya sanar da kai wace ce giwa kina da guntuwar wuciya ko kasirin ko menene ayoyin nashi na kasib na ƙarya kawai haka nan to yakin musailama ya yi tsanani amma babu ganima a cikin shi saboda haka da yawa daga cikin malamai akan hujjar wannan Allah ta yi tuqatilunahum aw yuslimun babu zancen ganima kenan ku za a tayi yanzu da ku za a yi kiranku kiranku kuma annabi bai ce ba da ni za a shi yasa wannan aya take nunawa bayan mutuwa annabi ne za a yi ba lokacin abubakar kenan kamar akwai halifa da zai ɗau satudu auna za a yi kiranku wani ne zai yi kiranku ba shi ba rasulullahi wannan wasu suna kawo hujja akan halifanci na abubakar radiyallahu an bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan fa in tuti'u idan kuka bi kuka je aka yi yakin da ku yu'tikumullahu ajran hasana Allah subhanahu wataala zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl idan kuka juya kuka bada baya kamar yadda kuka juya tun da kuka bada baya yu'adhibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi sai mi gaba ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نعم ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما
Allah subhanahu wata'ala sai zana mana wasu mutane wanda ba laihi an ba su uzuri idan ba su tafi ba yaki wannan mutanen da za a zana sunfi guda shidda ko ana yaƙi na musulunci su an ba su uzuri kar su tahima babu komi a kansu haka Allah ya ce mana Allah ya fara da wa laisa alal a'ama harajun ai babu laihi akan makaho idan bai tafi ba yaƙi ɗaya kenan laisa alal a'ama harajun wala alal a'raji kuma babu laihi akan gurgu gurgu wanda yake taya da kafa ɗaya na halba guda ko gurgu da yadda kowa ya san gurgu ko yana babu laifi idan bai tafi ba yaki harajul wala alal maridi haka nan babu laifi akan marar lahiya harajul babu laifi wa man yuti Allah duk wanda ya bi Allah wa rasulihi wa rasulahu da Allah da ma'aikin shi yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai sanya shi cikin aljanna wadda koran muke gudana a ƙasanta. Wa man ya tawalla ku sani duk wanda ya juya ya bada baya yu'azzibuhu azaban alima. Allah zai azabtar da shi azaba wadda take mai radadi. Kun ga a cikin wannan sura suratul Fatah Allah ya kawo musulfi guda uku na wanda aka ba uzuri kada su tafi yaki in sun tafi ba komi bane. Su ne na farko aka ce a'ama makaho na biyu aka ce mine al'a'arash gurgu na uku aka ce mi almarid marar lafiya to a cikin suratu tauba aya ta 92 Allah yana cewa laisa ala du'afa'i wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma alal muhsinin min sabil wallahu afun rahim haka take aya ko afu gafurur rahim sai Allah ya ce ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون سورة التوبة kaga anan gurin Allah hallo ya gano wasu sunfin guda anan cikin suratul fata mun shi sunfi uku a cikin suratul tauba Allah ya ce laysa ala du'afa'i ai babu laihi akan masu rauni a cikin su masu raunin wannan tsofi suke shiga da mata duka masu rauni ne wala alal marid wala alal marda marda mun gansu a cikin suratul fatah ko wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka nan akan wanda ba su samu ba abin da za a ci da za su ci da za su dauki nauyin kansu yakin tabuka ne za a yi gari da nisa daga tabuka daga tabuka zawa madina kilo 750 cikin rani cikin cikin rani kuma ga, ga, ga, ga yunwa ga tsara to wasu suna da ƙarfi kuma ba su da abin da za su ɗau guziri na hanya ba su da guziri ga ƙato shirkece ga takobi amma babu abinci ƙaƙa za a kenan ga soji ya shirya amma ba bindiga ƙaƙa kenan da sauran aiki kenan ko to wanda ba su da abincin da za su iya tafiya su ma babu laihi a gare su sai su zo wasu sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah yace wala alal ladina idza ma atawka litahmiluhu hallan wanda suka zo ka dauki nauyin su ya rasulullah saboda sun shirya kawai su a tayyaki amma babu guzuri qulta la ajidu ma ahmilukum alai kace musu ba ni da gurin ya kare dabbobin sun kare babu yanda zan yi dauke ku tawallau suka juya suka bada baya wa ayunuhum tafidu min ad-dam idanuwansu suna kuka kuka suke gashi a shirye suke zuwa yakin kawai babu wanda zai dauki nauyin su abinci ko abun hawa suka koma gida suna kuka su ma wannan babu laifi a gare su hazanan Allah ya jido ma yunfiqun saboda bakin cikin da basu samu ba wanda zai dauke nauyin su ga kadda inda ya kamata yaƙi suke so su je to kun ga wannan sunfin guda shida su ne Allah subhanahu wata'ala ya zana mana cewa babu laifi idan musu yi yaki su basu da laifi to akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai umar bin jamu umar amur bin jamu shi gurgu ne za a wuta yakin badar sai ɗiyan shi suka ga kawai yana shirye-shirye gurgu ne yana tsangala kawa sai suka ce baba ina zaka yace yaki ah ai Allah ya ce babu laifi ka zamna ba sai ka tafi ba ba ka tafi ba aka fara jayayya da shi uba da yaran sai suka kai karan shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirayo shi amr bin jamu annabi yace mai Allah ya ba ku sauki ku zauna yace a'a annabi tafiya zan yi ban yarda ba tafiya zan yi gurgu ne fa kasar gurgu kuma da karfi shi gurgu ne da mutum mutum karfin shi a wuya anan yake a kafa yake da hannu in ya rike ka baka iya kucewa kan Allah ya gama ku rikici da gurgu in ya rike gaba ka iya kumciya ko ba haka da bane kyau ashe da gurguwa ta sai mana ba bai to shi gurgu yana da karfi to shi wannan amr ibn jamu sai ce yace annabi ya ga mai yace ya rasulullah Allah ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga ma annabi naci shi kawai tafiya ce shi a bar shi tafiya kenan saboda ya san shahada ake yi kuma wutar ba shi ba wuta sai aljanna banda aljanna ma zai ceci wasu wanda yake wanda ya mutu a gurin a gurin yaki annabi yace ku kyale shi babu yanda za a yi su wannan guda shida da aka zana duk daga cikin su in wani ya zo ce shi sai ya tafi barin shi za a iya tafi baka da hujja hana shi tunda annabi ya bar amr bin jamu annabi yace ka tafi shikenan ya ji daɗi ya ci gaba da shirye-shirye bayan iyan nashi sun tayi sai kuma gurin annabi ya ce yanzu ya rasulullah in na je in aka kashe ni a gurin yannan yakin haka zan tashi a cikin aljanna ina gurgunci ina tsangala kafa a ce gurgun a cikin aljanna annabi yayi mulmushi ya ce a babu gurgu a aljanna kafa ka mekewa za ta yi sak kafa ka mekewa za ta yi kuma Allah da ikon shi a wannan yakin da badar aka kashe a murgun jamo ya tahi ya shiga yaki kuma hal ya samu shahada sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan wannan guda shida sunfi guda shida wanda Allah subhanahu wataala ya ce babu laihi idan musu tahi ba yaki amma in suka yi naci suka ce sai sun tahi babu laihi kuma ku kyale su su tahi sai mai Allah ya ce
ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى نعذبه عذابا اليما Allah ya ce ku sani karecin ayin ne ko wala alal marid harajun wala alal marid eh ko kuma babu laihi ha ila akan marar lafiya wa man yuti illaha wa rasula ku sani duk wanda ya biyayya ga Allah da manzon shi yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar za Allah zai sanya shi aljanna wadda koramu ke gudana a kasanta wa man yatawalla amma duk wanda ya juya ya bada baya yake tahiya daga cikin ku ku da ake jarabtawa ومن يتولى يعذبه عذابا alima Allah zai azabtar da shi azaba mai raɗaɗi sai mai gaba.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
نعم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
ومغانم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
Allah subhanahu wataala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina hakikan Allah ya yarda da aikin mu'minan wannan ya yarda da su idh yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke mubaya'a da kai suna cin alwashi da kai ba gudu ba ja da baya kawai a shiga garin Makka da yakin ta hata shajara a ƙalƙashin wannan iccen a ƙalƙashin icce ne aka yi mubaya'a fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na tsagwaron imani da sallamawa ga manzon Allah fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sabkar da nutsuwa a gare su wa atahum
فأصابهم فتحا قريبا wa asabahum fatahan qariba sai budi ya sa ya riske su a dan lokaci makusanci kun ga nan gurin fa anzala sakinata alaihim Allah ya sabko da nutsuwa a kansu akan bisu yarda ba fa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗin sulhun da za a yi Annabi yana cewa eh mun yarda ai duk sahabbai bisu yarda ba duk suna cikin jin haushi saboda suna ga kamar sun kamshi wani kaskanci ne shi ko budi ne Allah ya ba su su gane ba da fari budi ne saboda dalilin wannan ba su motsa ba kun gani sai Allah ya sanya musu sakina ba su fada musu ba nutsuwa suka yarda babu yanda za su yi sai yanda annabi ya faɗi tun daga farkon rubutun da aka ce bismillahir rahmanir rahim yace a agoge bismikallahumma mun san Allah Allahu amma wannan arrahmanin da arrahimin da kuke faɗi ba mu san su ba tun daga nan kun gani an fara rikici tun daga nan aka ce hada ma salaha alaihi muhammadu rasulullah quraishan wannan abinda annabi muhammadu ma'aikin Allah ne yayi sulhu da shi da quraishawa yace a agoge da mun san kai ma'aikin Allah ne da bamu yake ka ba hada ma salaha alaihi muhammad ibn abdullahi kawai za a rubuta kun ga duka irin wannan abubuwa da irin abubuwan da aka faɗi a ciki na zalunci muke gani a ƙarara sahabai sun ɓata rai amma Allah ya sa musu nutsuwa ba su yi magana ba ba su harraka ba saboda an zala sakinata alaihim kawai abinda annabi ya yarda shi suke yi shine fa an zala sakinata alaihim Allah ya sabko musu nutsuwa wa wa atabahum fatahan qariba dalilin wannan sai budi wanda yake makusanci ya same su wa magani makatiratan ya'khudunaha shi kuma wannan gazawata haibar in ne da aka yi da ganima mai yawa ya akudunaha za su same ta wa kana Allahu azizan hakima Allah ya zamanto mabuwayi ne mai hikima a yakin haibar da aka yi musulmi sun samu ganima wadda take ita ce amma ganimai na ce muku Allah ya hassase ta kawai ta wannan wanda suka yi mubaya a ce na bai'atul ridwan kamar sahabin da ya ce su su taɓa ƙoshi ba bayan hijira sai da aka yi yakin yakin yakin haibar a lokacin da suka fara ƙoshi su ci abinci su ƙoshi ku duba fa sai a yi wata biyu a gidan annabi ba ɗora tukunya ba wata biyu babu abin da suke ci sai dabino da ruwa dabino suke ci suna shan ruwa yunwa ga ta nan ba su fara ƙoshi ba sai da aka yi yakin haibar aka buɗe haibara a lokacin da suka fara cin abinci da kyau an samu ganima wadda take ita ce menene hannun shi annabi kawai tarbiyyantar da al'umma musulma yaya musulunci da aƙida sahiha ingantatta nagartatta za su shiga cikin mutane hannun shi ba abincin ba ne ba yunwa su ji yunwa su ci da biyu da ruwa wata biyu wata biyu ba a ɗora mutukunya a gidan rasulullah kun san akwai tsanani a cikin abu ya yi haƙuri wanda kuma da ya so da a ya mai da dutsen uhudu an mai da mai shi zinariya ga arzikin nan yana so da gagaya ma Allah amsa shi ke na magana ta kare amma bai faɗi ba kwanan da naji wata mukalama a cikin wazaf tana yawo ana cewa ka yi salatin annabi in zaka yi sahur shi ke nan baka jin yunwa har rana ta fasa salatin annabi gaskiya ne amma babu inda aka ce ka yi salatin annabi kafa nawa kafa goma a loma farko ya ce a loma farko a loma farko wannan shirme ne sakarai na ko shirme ne yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam suna sai da suka kai wani lokaci wa hatta aka luwa aura shajara har suna cin ganyen itacewa wani lokaci har suna dora dutse a cikin su su tsarme dan yayi wani dan nauyi-nauyi saboda yunwa ba saboda komai ba kai ka zo ka ce lomo farko ayi salati goma shikenan ba a shigo yunwa yaro dan karmi ma yayi azumi ka kirkiro bid'a kuma man man man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu wa huwa raddun Allah baya san aikin ka kuma yarda da wannan abun ka yarda da bid'a ce ka yarda da bid'a ce kai kuma Allah ya hana ka kai bid'a kuma annabi ya hana ya ce kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce babu inda aka faɗi amma kai ta ma annabi salati eh dan kasu je ce hallahu musa annabi kai ta ma annabi salati ka so annabi kai ta mushi salati imanin ka ba zai cika ba sai ka so annabi fiye da kanka amma babu inda aka ce a loma farko a loma farko ko babu inda aka ce a loma farko kai salatin annabi goma baka jin yunwa wannan zance mai surutai ne ka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wai a ina muke daukar addinin mu a littafin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da mazahib kin wannan arba'a gaba daya babu inda aka faɗi sai kai zaka bullo mu a karni na 21 ka ce mun an yi salatin goma ba a jin yunwa za a yi azumi yaro karami ma yayi kuma har rantsuwa yake wani kasar gumin dan bid'a ne Allah ke yi sai Allah ya ce mene وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
to kun ga wannan bayan muka ce yakin Khaibara an yi shi a shekara ta bakwai kuma a shekara ta shida ce annabi ya tsaye umara bancin ya zo aka ta yakin haibara aka samo ganima wadda take ita ce aka hassase ta ta wannan mutanen ce wanda suka yi bai'atul ridwan sai Allah yake ba kuma musulmi gaba daya labari da wanda basu je ba yakin da sauran duniyan ma gaba daya yace wa adakumullah Allah ya yi muku alƙawali maganima kathiratan wata ganima mai yawa da akudunaha za ku karbe ta za ku amshe ta fa ajjala lakum hadhihi sai Allah ya gaugauta muku wannan ku amsa akwai wata taska mata ganima za ku amshe ta amma yanzu ku bai kai ba a gaba za ku same ta wa kaffa aidiyan nas ankum ya kame hannuwan mutane daga gare ku wa kaffa aidiyan nas ankum walitakuna ayatan lil mu'minin dan ta zamanto aya ce ga mu'mine gabaki daya wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma ya shiryar da ku siratan mustaqima hanya madaidaiciya kun ga nan gurin ya kame hannayen mutane gare ku wanda mutane su ne ankum daga gare ku shine ahli makka lokacin da aka zo sulhun wannan ai Allah ya hana su su fada ma musulmi ai da hutawa za su yi su fada sai Allah ya hana su ya Allah ya hana su su fada ma musulmin da yaki Allah ya damƙe hannuwansu. Amma kuma wannan ganimar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari wata daban wa ukura je ka.
أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها
Na'am.
وكان الله على كل شيء قديرا
Allah ya ce akwai wata ganima wata daban, wata wadda ta yi wannan ta haibara. Lam taƙaduruna alai, taƙaduru alaiha, amma yanzu buk ku iya samunta. Kad ahata Allahu biha Allah ya kewaye ta ya ajiye ta taskace tana nan sai a gaba za ku same ta. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Allah mai iko ne a bisa dukkan komi. Kaga wannan ukhra kin wace ganima ce. malaman tafsiri suka ce ai rum ce kasar rum saboda sojina ne gare su masu yawa kuma arziki gare su masu yawa wasu sun ce farisa ce amma su kuma musulmi me yasa Allah ya ce a yanzu ba za ku iya ba saboda su ƴan kaɗan ne ƴan kaɗan ne a lokacin jabir radiyallahu anhu yake cewa lokacin da muka yi bai'atul rudwan mu dubu da ɗari hudu ne annabi kuma a lokacin ya ce mana antumul yawm khairu ahlil ard ku a yau ku ne mafificin mutanen ƙasa duniya to ɗari dubu da ɗari hudu ina za su iya ɗaukan yaƙin sarkin ƙaisar malik faris wanda a lokacin su farisawa da rumawa sai su aika runduna dubu ɗari soji dubu ɗari dubu ɗari biyu suna da kuma ga kayan yaƙi amma Allah ya ba musulmi labarin cewa wannan ma sai kun ci garin wannan ku dai ku tsaya akan musulunci ku tsaya akan jihadi in dai kuna jihadi kuna bi kuna ɗaukaka kalmar la ilaha illallah to za a za ku samu daraja da izza za ku la ilaha illallah za ta tahi nesa a cikin doron kasa za a watsu hatta nan Afirka ai akwai sahabin da ya zo mana wani sahabi ne Ukuba bin Nafi sai da ya zo hannun cikin kawara yana wa'azi sahabi ne na annabi sai da ya shigo nan wa'azi bayan mutuwa annabi da suka watsa cikin duniya jihadi kawai jihadi na wa'azi da jihadi na takobi to ukura kin wannan yawa daga cikin malaman tafsiri sun tayi akan rum ce da farisa amma yanzu ba kwa iya ba saboda ku kaɗan ne kuma Allah da ya ga dama da kun faye kuni ne sai Allah a ya ce na dakatar muku da yadda sai a gaba za ku ci wannan garurruka na'am sai Allah ya ce mi wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira na'am mun ji wannan ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
sunnatullahi سنة الله التي قد خلت من قبل نعم.
ولن تجد لسنة الله تبديلا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walau ƙatalakum alladhina kafaru, lokacin da kuka so ku shiga garin Makka da yaƙi, to su wannan ƙin ‘yan Makka wannan, walau ƙatalakum da sun yaƙe ku sun haro muku, alladhina kafaru lawallawul adbar. Ai da Allah ya taimake ku ko da mala'iku a turo su irgita su, su watsa su su koma baya. ai a lokacin an so a shiga makka da yaƙi ko to Allah yake ba labari yake ba musulmi labari da sun so sun haram muku da yaƙi to lawallawul adbar da sun juya baya da gudu da sun tsere thumma la yajiduna waliyan wala nasira kuma ba za su samu ba wani majibincin al'amarin su ko kuma su samu wani mai taimakon su ba su isa ba su samu sai Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat min qabl wannan sunna ce ta Allah wadda ta gabata tun da kawai idan Allah ya yi alƙawari Allah ya yi alƙawari sai ya taimaki masu taimakon addini shi sunna ce ta Allah walan tajida li sunnatillahi tabdila da dai kuma ba zaka samu ba canji daga sunna Allah subhanahu wataala shine muka yi bayani jiya in tansurullah yansurukum in dai har kuka taimaka ma addinin Allah to Allah zai taimake ku wannan sunna ce ta Allah kai dai tsaya kai ta taimakon addinin Allah ya watsu kuma ka tsaya akan addinin shi Allah ya yi alkawali sai ya taimake ka tunda ya yi alkawali kuma sai ya cika maka alkawali na'am sai Allah ya ce min وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببدن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
to kuma wannan wani bayani ne wani labari ne wanda bamu ji shi ba gurin lokacin da aka yi sulhu kun san muka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya sabka kamar a mil shidda mil shidda gar- da, da makka to akwai hadisi na anas radiyallahu anhu yake cewa lamma kana yawmul hudaybiya ranar hudaybiya da muka zo habata ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu 80 rajula sai wasu mutane mutum 80 suka gangaro gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka gangaro mana da dare suka shigo min ahali makka bisila daga 'yan makka dare ya yi su suna zazzamne su bu san ba annabi bai ya bari kowa ya je ya barci sai an sa santinal an mutu ne to kuma kowa ya je ya kwanta ya ta barci ba a san ba abin da ake ashe annabi ya sa mutane santinal me ake cewa santinal da hausa yan leƙe yan gadi masu gadi wanda ko ta kwana suna shirye mutane kuma suna barci su kuma sun tsare su manya-manyan 'yan agaji kenan an gane da kyau ko su wannan mutanen ba su sani ba akwai tsaro a gurin sai suka gangaro da takubbansu suka zo su suka so su musu rubɗe wai suna barci kamun su dawo ba a can kamar mil shidda da ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum tamanin suka gangaro daga wani dutse ana ce mai jabal tal'im wani karamin dutse ne a garin makka tal'im ake ce mai hanyar madina wanda suka je alhazai sun gan shi gurin masjid aisha daga gurin shi frontier yake haramin makka yake karewa an shiga daji kun san makka banda gurin ka'aba a cikin gari akwai wani kewaye mai nisa wanda duk wannan gurin cikin harami ne duk wannan gurin cikin harami ne yanzu misali kamar nan a ce a nan ka'aba take misali to sai a ɗauki waccan hanyar wadda ta gitta ta je wajen tasha agadas ta miƙe guduron ya je har rampuwan na tsakal gari ya miƙo kwana har wajen ina ne fogaso ya meke yo kwana can haka sai a ce to dukkan wannan cikin harami ne hududu ka'aba hududu haram wannan kewayen na ka'a na haram duk cikin shi kuma duk wanda ya sallah a cikin lada dubu ɗari gare shi ba sai a ka'aba ba amin ya rabbal alamin lada dubu ɗari gare shi yanzu ba mun yi sallar lisha ba wanda suke cikin harami na makka sun yi sallar lisha kowannen su ya yi mu da lada dubu ɗari ai shi yasa zukatan mutane ta karkata lada dubu ɗari ya jama'a masallatai uku ne a duniya na musulmi makka lada dubu ɗari madina lada dubu palestine kudus masallacin musulmi ne shi kuma lada ɗari biyar kun shi yadda suke su uku rak ne zakka tashi ta kanas ka je ziyararsu ka je ziyarar masallacin annabi a madina ka je ziyarar ka'aba a makka ka je ziyarar baitul maqdis a can palestine duka masallatai ne na musulmi dubu ɗari to wannan hudur ɗin shi jabal tan'im ɗin yana daidai kan wannan gurin akwai masallaci da aka yi a kusan shi ana ce mai masjid aisha a yanzu sunan shi ke ga masallacin aisha daga wannan masallacin to an huta daga harami an shiga hanya in za a yi bulaguro to a nan ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka zamna da suka zamna sai su mutane wannan da dare sai suka gangaro da takubba kuna ji ko Anas radiyallahu anhu yake cewa min qibali jabal tan'im daga wajen jabal tan'im yuriduna gurrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna so su farma annabi sallallahu alaihi wasallama da abokannan shi wanda suka taho fada alaihim fa akhadhu aka yi kiran su kuma Allah annabi yayi addu'a fa ukhudu duk sai aka kama su gaba ɗayan su kamun su shirya kamun su tattamce suna sandan sandan wannan mutanen namu masu kota kwana har sun kewaye su ta kuba tuni an kama su magana ta kare a kamo su aka kawo su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo annabi ya tambaye su ku daga ina kuki suka gaya mishi ku su wane ne suka gaya mishi daga ina kuke suka gaya mishi annabi yace ya musu kashe bi yace ku dai an gafarta mu kaga ka gani kaga ka gani malam annabi ya yahe musu ku dai shikenan an gafarta mu kowa da yi shi suka koma suka tayi shi kuma tsawon tsawon kamar an tsawon kasa cikin ruwa kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar su da take mu bayani Allah yace wa huwa alladhi kaffa aidiyahum ankum su wannan mutanen tamanin yanzu da su ne ake magana shi Allah shi ne wanda ya rike hannayenku a kansu ba ku kalkashe su ba su da suka so su kashe ku ai da da aka kama su da yaya mine ne makomo su a kalkashe su ko to Allah ya ce to shi ya rike hannayenku a kansu wa aidiyakum anhum ya rike hannayensu a kanku kuma ya rike hannayenku a kansu kowa bai tauba kowa Allah ya yi wannan bi batan makka shine a cikin tsakar makka haram makka kenan tunda a cikin harami ne da aka yi haka min ba'adi an azfarakum alai bayan Allah ya ba ku nasara a kansu bayan kun kamo su su tamanin kin an kamo su an zo da su gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ku nasara a kansu sai Allah ya rike hannunku ba ku kashe su ba su ma Allah ya rike hannunsu ba su yi samu ba suka zo su zartas da abin da suka zo nema shine su kashe musulmi wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah yana ganin abin da kuke aikatawa sai mi gaba هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فمن يبلغ من الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما تقلبوا أن آية كيو wannan ayar kamar wani resume ne na duka abubuwan da aka samu kun ga an yi gwagwarmaya an so duka abun ya kawo kamar a yaƙi kuma ba a yi ba kamar a shiga kuma ba a yi ba hal an zo annabi ya ce ku hudda kayanku ku yanka dabbobinku kuma ba su yi ba har ya shigo gurin matar shi ummuna ummu salma ko yake ce mata mutane na sun hallaka na sa su abu sun ki sai a- ta ba shi shawara ta ce je ka kai ka fara annabi ya huto yayin yankan shi ya hudda rigar shi yasa kayan yasa ya hudda ihrami yasa kayan gida gaba ɗaya suka je suka koma kun ga wannan ma wata action ce mai tada hankalin mutane mai tada hankalin mutane kuma ga wannan mutumin tamanin da suka gangaro sun zo su ruho musu aka kama su kuma annabi ya ce ku tafi an gafarta mu wannan bulaguran an yi abubuwa da yawa wanda yake shi ne kuma gashi saura kaɗan su shiga garin makka aka ce ku kwashi gaba garin makka ku koma madina kilo ɗari ɗari kuɗi da hamsin kun san sahabbai sun ɓata rai sun ɓata rai akan wannan abu sun kama hanya kamun su tafi madina Allah ya sauko wannan sura gaba ɗaya suratul fata aka ce budi ne aka samu wanda yake shi ne sai Allah ya ce humul ladina kafaru sune waɗanda suka kafirce wa saddukum anil masjidil haram suka toshe ku daga masallacin harama shine Ka'aba wal hadaya ba a kufa kuma da ita hadayar da kuka koro suka kayyade ma a kufa suka kayyade ku aka kayyade ta an yi buluga mahilla bata isa ba gurin da za a yanka ta in aka zo hadaya zuwa ake inda za a yanka ta a yanka ta shi haji ko umara akwai a aikin hadaya wanda ake korowa a je a yanka a aikin haji domin ita haji tana da iri uku ce akwai haji wanda ake ce ma ikrani akwai haji wanda ake ce ma ifradi akwai haji da ake ce ma tamattu'i wannan biyun suna da yanka guda bata da yanka to rasulullah sun koro hadaya su za su zo su yanka to kuma an hana su wucewa sai aka yanka hadaya a nan kuma aka sauya kaya an gane da kyau ko sai Allah ya ce an yi bulugal mahilla aka suka toshe ku da ita hade bata isa ba gurinta walaula rijalun mu'minuna in ba dan mazaje ba muminai wani sa'un mu'minatu da mata wanda suke muminai a cikin garin na makka ku lura da bayanin in ba dan su ba su haka gure ne a yanzu amma za su musulunta da mummunan a cikin hallo za su musulunta lam ta'lamuhum bu ku san su ba an tata'uhum ka ku je ku kashe su wa tusibukum minhum ma'arra kuma wani aiki sabo ya same ku bigare ilmin ba tare da ilimin wannan ba in ba dan wannan ba la'amarnakum bi qitalihim shine jawabin sharadin da mun ce ku yaƙe su me yasa yana daga cikin fatahin da aka samu a garin makka akwai mumunai du'afa sun kasa hijira sun kasa tafiya madina kuma akwai wasu kahurai ne a lokacin amma wannan tirafikin da aka yi kamun shekara biyu duk sai suka musulunta kaga da Allah subhanahu wataala ya so da aka yi yakin da duk an kalkashe su da an kashe mumunan ma wanda ba a san da su ba kuma wa'annan wanda kai Allah da hurur rahimu ne kahurai ne fa amma ya san musulunta za su sai aka hana ba a yi ba yakin kamun shekara biyu a buɗe a buɗe maka duk sun musulunta kaga fatahi ne wanda yake shi ne shi ne muka ce sun je su su dubu da ɗari hudu kamun shekara ta dawo aka buɗe maka sai da suka zo da mutum dubu goma sha wannan ba fatahi ba ne to shi ne musul- musulmin a duk su gano fatahi ne aka yi aka ce ku koma madina kilo dubu kilo ɗari hudu da ham- da- da- da- da- da hamsin bayan ga ku ga makka ba kwashe gaba kuma annabi ya yarda kuma aka samu wannan fatahi resume ne na duka ayoyin wannan kamar jizar lafaz a- kamar an tato irin nasarar da aka samu a wannan wata sai ba kuma ma'arra sai wani aiki sabo ya same ku bigan ilimin ba tare da ilimi ba Allah ya yi haka ne liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha dan Allah ya sanya a cikin rahamar shi wanda ya ga dama da su kahuran wanda ba su musulunta ba suka musulunta daga baya da ba a shiga ba aka yi yakin aka kalkashe su to Allah ya jinkirtar da yakin dan ya sa su cikin rahamar shi ne shi wanda ya ga dama law tazayyalu aw law dhahaba baqiyatul muslimina min makka da a ce musulmun da suke makka sun keɓance su kadai busbus tare da kaburai la'addabna alladhina kafaru ai da mun azabtar da waɗanda suka kafirce minhum daga cikin su azaban alima azaba wadda take mai radadi to a cakuye ne ake da musulmi da kahurai a cakuye ne ake ya za a ba ku dama a ce ku far musu ku shiga ku yaƙe su ku kalkashe su kun ga za a kalkashe musulmi a ciki wanda ba a san su ba za a karkashe kuma wannan wanda Allah ya ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati ya jinkirta su yanzu kahure ne amma Allah cikin ilimin shi ya san musulunta za su kaga da an yi yakin da duk an kashe wannan da an yi banna wata sabuwar aiki ya samu mutane to Allah sai ya jinkirtar da wannan ya hana wannan shi kenan ba a yi ba yakin kuma aka samu fatahi sai Allah ya ce mai إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
Allah ya ce irja alalladina kafaru fi qulubihimul hamiya lokacin da ya sanya a cikin zukatan waɗanda suka kahurce hamiya hamiya shine fushi hamiyatul jahiliya fushi irin na jahilci kun san fushi kala kala ne akwai fushi na jahilci kama a cikin daga irin fushi na jahilci kamun a yi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wani yaƙi da ake ce ma harbul basus wannan yaƙi tsakanin tsakanin wasu ƙabiloli sai da aka shekara arba'in ana yaƙin wannan kun san saboda mi saboda taguwa ɗaya taguwa ce ɗaya aka kashe ta wata ƙabila da ƙabila ta ɗauki yaƙi sai da suka shekara arba'in ana yaƙi har sai da annabi ya bayyana hamiyatul jahiliya akwai wani abu ubai da shi a cikinsu da aka kashe ɗan shi da ya huto hamiya in wanda ta ɗauke shi hamiyatul jahiliya da ya kururuwa ya yi kururuwa ya yi kirari sai ce ya yi la'aƙatulan na bihi sai ya kashe a kan wannan ɗan nashi adadin nujumu wal hasa sai ya kashe mutane adadin tsakuwar da take bisa ƙasa da adadin tarmamu aka shiga yakin wannan sai da aka shekara arba'in ana yakin wannan hamiya kenan ta jahilci hushi kala biyu ne da hushi na jahilci da fushi wanda na musulunci in kai annabi ya koya maka yadda za ka yi fushin wannan ya sarka domin fushin wannan shi ma kamar garwashin wuta ne ake nasa maka a cikin zuciya sai ka ji zuciyarka ta kone a lokacin nan annabi ya ce ka canza yanayi yadda kake in a tsaye kake zamna in a zamna kake ka ɗan kishin gida kuma ka karanta kula uzai saboda shaidan ne yake ruda ka dan har ka je kai mugun abu akwai fushin da in kai hankalinka ya fita ya fita ba irin fushi ba haka ba ya fita hankalinka kawai mahaukaci ne kai irin shi ne wanda ba karɓar sakin mace a ciki ba irin fushi ba kawai haka kuna wada da kai da matarka ka ce ka sake ta a ce a ai yayi hushi ne ya sake ta to ta saku ba irin wannan hushin ba ne eh dan su yi hankali dan su yi hankali musamman sabbin auren da aka yi kwanan nan da dama ba a wasa da saki annabi ya ce shi saki jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun wasan shi gaskiya ce gaskiya shi gaskiya ce ko da wasa wani ya ce ma matar shi ya sake ta eh ko a misali baka nuna da kanka eh ko a misali baka nuna da kanka ko a wata wani ya ce ma matan shi ya sake ta to ta saku eh haka ne ko a wasa ba a wasa da shi kuma gaskiya shi gaskiya ce kuma wasan shi gaskiya ne saboda haka sai ku yi haƙuri ma'aurata sabbin ma'aurata ku sani hatsohin mako to a yi haƙuri gaba ɗaya a su ne wai da suka siga soyayyar da suke yi ta waje Diza ta ita ce yanzu ma. A yanzu ta zata bayyana maka halin da karara, kai ma zaka bayyana mata halin ka karara. Da can baka so ta ga komi naka, yanzu kuma kirikiri tare kuke gida guda dole sai ta ga halin. Ita ma batta so ta ga baka so ta ga duk wani ita ma batta so ka ga duk wani abu na aibi a tare da kai. Yanzu kuma gida ɗaya kuke sai kai ta ka gani halin ta zai hutu. kenan zo mu zamna ne ba zo mu saba ba kar ku saba eh ku yi hakuri ku dai da auren ku haka nan wannan kenan sai Allah ya ce mine ij'ala umukan aya hamiyatul إذ jahiliya جعل الذين كفروا في قلوبهم قلوبهم الهمية همية الجاهلية نعم فأنزل الله سكينته على رسوله وعل- وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها نعم.
وكان الله بكل شيء عليما
lokaci ya yi aka ce mun tashi da kan wannan aya insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shaidan Allah ya raba mu da shi Allah ya kankare mana zunuban mu ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mun sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigar mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko gunta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun daɗin ta ya Allah ka sarko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sarko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sarko mana zaman lafiya a ƙasar mu wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su wanda ba shi ya mamaye Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah ka iya wuta wuyayen mu daga shiga wuta a wannan dare na Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka tsare mu ka tsare uwayenmu ka tsare iyanmu daga dukkan shari ya rabbal alamin ya Allah ka kama makwalkwatan mu zuwa ga abin da kake so ya arhamar rahimin rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulaka fakutubna ma shahidin rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين